إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angwal karkara a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 29 ga wata na Rajab hijira shekara 446 wanda ya dace da 29 amma ga watan harko 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 39 cikin littafin riyadu salihin insha Allah za mu tashi hadisin abu huraira radiyallahu anhu yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري abu hurairah ke bar labarin cewa radiyallahu anhu yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat indahu mazalamatu li akhihi duk wanda ya zamanto akwai wani zalimci da ya ma dan uwan shi ya zalimci wani dan uwan shi min irdi aw min shay'in na mutuncin shi ne ko koma menene na wani zalimci na wani da yake kanka ya ce falata halallar yau tun a yau mana tun a duniya daga yanzu ka nemi halitta maka wannan abin kenan ko ka bashi ko ka nemi yayi maka haka za ta wakana ƙabala Allah ya kuna dinarin waladiram kayan ranar da babu dinare babu dirhami na biyan bashi ya zo kayan kayan wannan lokaci ka yi ƙoƙarin biyan mutane ko neman ya siyahi maka haƙƙinsu da yake kanka ya ce a wannan tun da babu dinar babu dirhami ya ce in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu bi kadar mazalamati in har iya da wani aiki na kwarai za a ɗoko aikin shi na kwarai bi kadar mazalamati gwalgwadon zalimci da yawa mutane daidai zalimcin da kai za a ɗoko a ba mutane zalimcin da ka musu wa'in lamai kullahu hasanat in wa ba ka da aiki na kwarai wanda za ka biya mutane ukhidha min sayyiati sahibihi duk wanda ka zalunta sai a ɗauko shi laihin shi daidai yanda za a saka mishi akan kaya a rike mai zire fahimila alai sai a ɗora ma zinihin wancan nashi da aka ɗauko a rage mai kaya kai a ƙara ma kaya a ɗora ma kanka kaga wani yana karantar da kai da haɗarin zalunci ko tauye haƙƙin wani don tabbas a can ba magana biya da aiki ne ake biya magana ke muna da cikin magana babu nan magana zalimci ko sai wannan ruwa ta ta imamu bukhari يتي وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه عبد الله بن عمرو بن عاص ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi na hakika lahiyar musulmi man salima musulmuna min lisanihi wa yadi wani musulmi suka kubuta daga halishan shi da hannun shi ma'ana baya zalunta su da komi ko da baki ko da hannun shi salim alim ya sha masa lahiya wannan shine musulmi na kwarai wanda musulmi sun kubuta kenan bai zalunta su da baki shi ko hannun shi shine musulmi na hakika wal muhajiru naka ce mai hijira mana abin yabo cikakkar hijira man hajara ma na hallahu anhu duk wanda ya kaurace ma abin da Allah ya hana da yawa ta kace ka hijira amma kuma an hijira da kai kai mabandaci ne kada abin da ga dama ka kai hijira ka bata mana fa'ida me yasa man kai hijira dan ka zo ka ba umman Allah ne ko ka sauke abin da ka na taimaka wa addinin Allah kenan haƙiƙanin muhajir na kwarai shine man hajara ma na Allahu anhu wanda ya kaurace ma abin da Allah ya hana tun dai nan kaga ya kawo ruwaya dalilin almusulun man sanin musulun wani milisani wa yadda kenan ba zalunci wa an wata ruwaya daga shi dai abdullahi bin amur bin asar radiyal anhu yake cewa kana ala sakalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkira famat فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري عبد الله بن عمرو عسكي cewa wani mutum mai alatakal mana alatakal kaman kayanka ana bulaguro kayanka da kake kula na abincinka da waye da kayanka sawa dai kayan bukatunka kai mai daukan kayan da zama a cikin bulaguro na shi kula da kayan shi to mai kula da wani kayan nashi wani mutum ne mai suna kirkira ake kiran shi kirkira kirkira fama ta sai mutu baya mutu ka san dai ka shiga kayan tahiyar yaƙi da shi kuma har yawa annabi hidima ka gaɗa hidima ne a cikin gida amma sai manzana ce masu sahabbai ko finar a wuta yake dan wuta ne to nan musan ba dalili amma san dai kenan akwai dalili sai fadhabu yanzuruna ilai sai suke bincike suke diba suke menene yake nan wanda yake shiga wata wannan karshe ana binciken kayan shi fawajadu aba'atan qad ghallaha ya ka samu abaya muke ta Hausa abaya wanda da ake sawa a sama riga ce guda abaya ce guda ya sace a cikin ganima shine al-ghulul cikin ganima ba araba ba ka dauke wani abu akan riga guda a matsayin shi na zama da annabi sallallahu alaihi wasallam biyo annabi hidima amma annabi ce na ganshi a wuta don gadi ba rayuwar mu a yau ba magana a baya ba yadda abayoyi ko miliyaka eh ya ba yadda miliyaka kuma mutum ko aka bai ka ba ko aka kuma su ne manya a cikin gari su suke faɗi a ji wani ma haka za ka iya ma addini hidima haka nemi miliyan nawa ya kai miliyan nawa ya bada kuna mamaki shi kudin jama'a ya mai dauka idan ana ma kawo ana kukan ana yaban shi saboda ya ba ku ya ku yabe shi tunda ku yaba ma barawo ne kuma Allah haka haka ake rayuwa ake rayuwa Allah kiyaye wannan sai kan sai bane magana da ya mutum ya hattara da cin haƙin da ba nashi ba Allah ke wa an abi bakara nufai ibn haris radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna az-zamana qad istada ka ha'ati yawma khalaqa Allah samawati wal ard as-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان kayan mai jina makaranta abin da muka wuce abin da yake ruwaya annabi sallallahu alaihi ya ce musu inna zamana qad istada mun yi wani magana a ranar sallah ta layya yace zamani ya juya kina ya juyo shekara ta juyo ta hausa shekara ta kewayo kamar ranar da Allah ya samai da kasai na latsara watanni daga na farko zuwa na ƙarshe zagayen da ya shekara da aka sani kuma ko hakika wanda ya san irin tahiya da muke da irin zagayen da ake ya ce ya juya ya sake zagayewa kamar ranar da Allah halitta samai da kasai aka za mu tsaya da yana magana ya ce a sanatu sana ashar da shaharan shekara a musulunci wata goma sha biyu ne wata goma sha biyu mina arba'atun hurum a ciki akwai wata hudu na alhurma thalathun mutawaliyat uku a jere zulqa'ada wa zulhijja wal muharram wa rajab mudar wata uku da zulqa'ada da zulhijja da muharram da rajab wanda yake misali kan rajab mudar ganin kabilar mudar ita ce kabilar da take kiyaye alhurman rajab sauran kabilu mai suke ganin rajab wata ne daban bai tare da wa'ancan sauran larabawa din da an hana yaƙi a cikin shi idan suna so su kai ma wata ƙabila hari don zalimci ya su zamba su wancan tun da sun san ba a yaƙi a wata rajab za su kwanta da kare gani ba ruwansu ran ana cikin nutsuwa ba shirin yaƙi ba yaƙi su kuma su yi zamba a wannan watan sai su kai hari ga wanda suke so suwa illa to shi na ci a nasiya to tun da sun san sun taka wata alman wata wani zai yi karawo to yanzu da makwarar da mu dauki ko sha'aba da kone wata dama za a shekara ya su canza watan rajab da wani wata daban shi da Allah ya ta inda mun siya ta zata fi kufur da sai a shi ta siya ta zata wani Allah ta karin kahurci ne kenan wani abu ne da ma kisa awa ta wilin har abin da Allah haramta kenan wannan ma kahurci ne ke ta rumata wata dabara ta kisa amma Allah to ne tunda wata zuwa mun wata hudu na shekara wata hudu yanzu wannan tunda muke da wannan ɗayan ke su dauki wani wata a shekara su ce shine shine kambacin rajab to amma su mata ba sa ke ta almun watan suna kiyaye mishi alhurmushi sai ake dangana magana ya ce rajab mudar rajab na mudar yace kuma ya karama tafsirin shi allazi baina jumada wa sha'ban shine wanda yake tsakanin jumada al-akhirah da sha'ban kenan to wannan kaga wannan nasin qur'ani ya kawo wannan magana ta shekara wata 12 ne kuma na arba'atu hurum da wata hudu duk wannan nasin qur'ani ne kuma Allah ya Allah kiyaye mi hatara kamar tsartuna a cikin cikin su to dan wa in ba sunna ba ba mai kawo maka inda Allah a ƙur'ani ya mace wani wata wani wata hudu ne al'umma wanda Allah kuma mana kashe kakku a zalunci a cikinsu dole kaga mutum shiga hayaniya an bice kuma ba sunna ba babu ayar ta kawo wata ne kuma Allah mana kashe mu kiyaye su shi ne dalilin wajibcin dole kuma ga sunna a samu rawara tuna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wata guda hudu da Allah ambata sune kenan zulqa'ada zulhijja da muharram da rajab to wannan bayani sai yake ce musu ayu shaharin haza wanzu wani wata muke ayu shaharin haza kamar ya tabbe su wani amina ne kuluna Allah wa rasulu a'lam sai muka ce Allah da manzan shi su suka yi sanin don ji suke ko akwai na sabu su suna kowa sani a cikin amma sana su suka ba a wancan Allah da manzan shi su suka yi sani Allah wa rasulu a'lam an ce wannan maganar malaman hadisi na ce a kwadwar sunna annabi yana raye ake wannan tambaya aka musu tambaya ce Allah da manzan su suka yi sani ma bayan an zuwa Allahu a'lam aka ma tambaya baka sani ba kurin Allahu a'lam baka kawo da rasulu a'lam eh baka ta yanzu idan ta Allahu a'lam wannan magana su a can da suna kawo magana su mai da abin zuwa ga shi wani malama akida ne kan matsalar mai da komai zuwa ga Allah a takaice yanzu dai sun ce Allah da su suka sani kenan da Allah da manzani su suka sani kenan sun sani zuwa ga Allah su suka yi sani kenan kan ba sani ba yace fasakat annabi he shuru bayan sun ce Allah da manzani su suka sani yace yayi muka shuru inji Abubakar hatta zananna annahu sayusmi bi ghairi ismihi har muka tsammanin annabi zai ma wannan wata wani suna ba sunan da muka sani ba sabon suna za mu shi qal alaysa zulhijja ba watan zulhijja bane ba muke ciki anan kunna bala kace eh shine sai kenan kamar da kenan sanan shi yake ne dinsu muka ce bala shi ke ne watan zulhijja ne qal sai ce fa ayu baladin hada a wani gari muke sun suna kudin tambaya kuma sa maka yamma sun suka yi su ce ya ce kudina Allah wa rasulu a'alam muka ce Allah da manzanni su suka yi sanin ko aina muke rasulullahi duka gaba ga masa abin amma dumin abin zuwa ga Allah ne ga annabi ya ce Allah da manzanni su suka yi sani su su na a'alam suka yi sani nan ma ya ce fasakat annabi shuru ya ce komai ba hatta zananna annahu sayusammi bi ghairi ismi amma kai tsamanin zai ma wannan gari wani suna daban wanda ba sun da muka sani ba anan ma sai ce alaysa balda alaysa albalda mana ba me albalda mana makka arba hazi balda arama eh mana albalda ana kiran sunan makka albalda muka hece ba balda bace ba suka ce bala haka ne wata ruwa ballar haram ta akwai lafazin daga ballar haram suka ce bala eh makka ce albalda ce ƙala kuma ya ce musu fa'ayyo min haza yau kuma wata rana muke ƙunna Allah wa rasulu wa alam na ma muka ce da Allah da manzan shi su suka yi sani fasakat annabi ya shuru hatta zananna annahu sayusammi bi ghairi ismi kuma muka yi muka yi shuru har muka yi tsammanin zai ambaci wani suna daban ba na wannan rana ba nan ma qal alaysa yawmun nahar yau ba ranar salale ya bace ba nan ma kunna bala muka ce eh ita ce haka ne ranar salale ya ce yanzu he da ya kama su wasu abu guda uku in kan diba abin wanda wani abin guda uku kowanne iya da kima ko a jahiliya a wajen larabawa watan harama iya da alhurma watan zulhijja iya cikin ashir hurum haka wannan kowa san garin makka yadda yake da alhurma ko da barayi a wancan zamani in suna sata in suna hoshi in suka ga mai zuwa makka ko dabba ta zuwa makka inda mata shi'ar ba sa tankarata wannan aƙida ce ta duk larabawa nan kakarai sun san girma abin ke ne kawo masa maganar watan mai girma a wajensu ya kawo masa maganar garin don girman shi a wajensu ya kawo masa maganar rana ita mai yawan nahar ai kayan manzo ana zama ya zo maka ai akwai aikin haji sallah ake layi suke su ma na ba shekara layi ba ba shekara ba aikin haji ba shekara ba tawafi ba shekara ba arfa ba shekara ba ayyamina annabi da ya zo ma akwai ayyamul mina akwai na muzdalifa akwai arfa akwai ran salallayya annabi kullun gyara mai da abin da kan turba ta tauhidi annabi ibrahim shi kawai wani abu ba abin da manzon Allah ya kara duk wannan magana a huta mina aje ayi kwanakin mina aje aje arfa a dawo muzdalifa a zo mina ayi ran salallayya duk wani annabi da ya zo ma ana yi kudi ba ta jahiliya ai nan ne yake bi kamar aka suka zo aikin hajji da jahiliya yake bin ruhuna na mina ya man yi ni hatta bal salata rabi wa zai kama mini in samu isar sakon ubangiji na ai a cikin nan ne samu da yawa samu ansar ai cikin aikin hajji da yake zawa iya cin kamar fara ce ake a taru a shekara kamar fara ake cin kasuwa amma matattara ce ta mina na yake zawa iya da'awa a ne samu ansar rai a ne samu ansar a ne tattara su duk a cikin kewa mina ne za ka haɓa da maka wurin inda ya bai a rasu bai talaka ba da ta biyu duka da ya gwada maka wurin kaje alaman tarihi su gwada maka wurin gana aka kaza na ga wurin komai na hanzu wurin da gidan duwatsu na hanzu babin da canza da ke gari bai kai can wurin ba kenan wani abu ne sannan ne a wajen su dama annabi kudin gyarawa ce ya mai da abin kan turba ba gaba lokacin da aka zo annabi da ya zo aikin hajji shi su asalin aka zo za ta yi arfa yan harami yan makka an aka zo za ta yi arfa aka kwanaki mina naki haka ake suna kala da aka zo su yan maka aka zo yawa yan maka busu huta daga daga muzdalifa domin su aqidar su jahilci dan harami bai barin harami he ba ki larabawa su suke zuwa arfa su zuwa arfa ta suka bi annabi suka annabi ya zai aka zo suka annabi ya huce to shi ma huce bai suka bi shi ka suji suke tsaya zai tunda shi alharam iya cikin mutanen haram ta suka a ta da tsammani muke annabi zai tsaya a mutunta ba zai huce ba ka san arfa bata cikin bata cikin harami arfa iyaka ce bata cikin harami amma arfa wannan ce a cikin harami muzdalifa da mina su suka cikin harami amma arfa bata cikin harami bata cikin harami arfa bakin iyakar ta harami na mira kun a shiga hilin arfa bai cikin harami to a takaice da ke da annabi sallama ba ba shi kai kawa ke wani abubuwan sun san da su girman su shi yasa da ya kawo musu wani abin guda uku sai ya ce fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum hadha kaji yace to ku sani jinananku jinin junanku da dukiyoyi na junanku da mutuncin junanku haramu ne ka ci dukiyar dan uwanka ba haƙi haramu ne ka zub da jinin dan uwanka ba ba haƙi haramu ne ka ci mutuncin dan uwanka ba ba haƙi ya ce wannan haramcinsu ka hurmati yau mai kuma hada yadda kuka san alhurman wannan wuni ne ku girin kusan hadarin shi ba ke alhurman shi fi baladikum haza idan kuka san alhurman wannan gari naku na makka a wannan wata naku na harama haka alhurman wa'annan jina ne da dukiya da mutuncin junanku haka yake haramu a kanku saƙo ne ya isar su san da haɗarin zub da jini haɗarin cin dukiya wani ba naka ba kuma da maganar mutunci a yau mutane sun yi ushin raina kamar suna gan mai mutunci za ka zo kawo mutum karya ka ɓata sunan shi balle a kan lamarin siyasa dalilin siyasa yana so su karya ka ya zo a shirya wata magana ta sharri kuna ya ya yada ta kurin wanda ko an gano ba haka bane ba a koma aurori tana an riga an zubda ko an yadda an yadda ka an kare duk mahi yawan kadi ba shari aka ba wani mutum shari na siyasa aka mai shari da wani ake koma a gyara ko da ba haka bane ba an riga yana shirin shikenan ya ta kurin wani kaza ne barawo ne ko kaza ne kaza ne shikenan ko da mana ke mahiya masu yada abun da makiyan kan makiyan shi ne kenan ko da an tada magana kenan ko sun gano ba haka bane ba a baka ga an dawo an sake warwarewa ina kaga an wa wani sharri an zo an warware kada shi ya gashi wanda shi wanda shi ya ji shi masu masu yada wala ba su koma su warware ba su koma su warware balle masu kan gaba jama'a abun wani ake ɗauka a kan aikin in jarida suke kowa gama abu su mahiya su aka yi ɗauka wani kwantarakin da kuma mai hudu a jide kwayoyin gasa yan rezo sosiyo ga wa gani ma haɗarin yanzu ma yan wannan yan hanyar sadarwa wani yan rezo sosiyo shi ne jarida mahiya ma ana ya kama shi a san wani ne ko irin wani kaga wani yan rezo sosiyo kin haɗarin su wani yan sosiyo media kin mutum shiga ɗakin shi kunya shi da kariya kunya halba ba san kwaye ba wallahi kunya haɗa kudin a sai wayi ta ma kuma gani ba gane ko ayi an ba mata kan aiki ba kun ya da ƙarya ya shari kai ka azu ko ayi ko an ce wani kaza kaza kaza ka ga agodo kwanaki agodo kwanaki agodo wai dakin wani kudin miliyar ka kasa agodo su miliyar ka miliyar ka wajen miliyar nawa a dakin wani minista wani shugaban wani aka godo aka ta yada su kuma ƙarya ce wani kuma sai da an hanci talauci da aka sa dan kare Allah kuma ce wani wani san miliyar wani abu wani samu 80 miliyar kuma ga kudin ga kudin ga saka kudin tabarwa aka sa sunan musu wani shugaba ne shugaba ne kuma kare ce kudin na sami sai an kare kuma wani abu kare wai inda mace an gani a wai kudin wannan an kama su wai kwaldab ta kama wani kudin gasu a gidan wani wani wani gashi har ana magana miliyan hamsin da bakwai ko shi kuma an ce gidan wani miliyan ɗari talatin wani tamanin ai da an kare talauci ne ji wannan da abin tabbata to haka suke sai shi daji kun su kariya to kaga wannan hadari ne hadari ne wallahi ba wani abu a cikin riba don bai yaye maka abada sai bai bayyana kuma baka wuta baka wuta to ga hankali mutunci ma iya da kima da san ka kashe mutun ka zuna mutunci shi shi mutunci haka ne iya iya da hadari ka kiyaye dan ka adawa mutun ka kame ƙarya kame zura mutunci shi idan wasu masu dama wai dama ai dama su wadai kai kaga shari kuma kai ma ka yada shirin da maka magana kamar shi yada shari kai magana kamar shi kai ma ka yada eh kana da kamar shi bare kuwa duk da shi ma shi ma kamashin shi daban da haka wannan annabi ce an ƙarfe ka yada haka in shari ne kai magana kamashin ciki Allah kiyaye na ka yan social media kuna da hanya ta kuma ta halaka kuma ta zama lada inda yau karin kullun ka shiga layin layin yada alheri wallahi ka shiga layin yada shari to yanzu wannan abu da an sami gaya musu na jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramu ne kamar al'umma wannan wuni naku a wannan gari al'umma wannan gari naku a wannan wata yace wasa talqawna rabbakum fa yas'alukum an a'malikum yace tabbas za ku gamu da ubangijinku kuma zai ko zai wa kowa tambaya akan duk aikin da ta rage ga mutum Allah zai binciki kowa abin da ya aikata ya ce ala nan jan hankali ne kalmata ta jan hankali ce fala tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd kadda ku koma kahure bayana shashen ku na bugun wuyan shashi na nufin iya cewa qitalul muslim kufur ko kitaba muslim fusuq qitalu kufur zagi musulmi fasikanci ne ya kashi kahurci ne shin shi na cewa kufur dunu kufur an mai suna kahurci dan aiki ba aikin musulmi wanda zubda jin dan uwan shi an ce kuma da abin za a ce ma kufur dunu kufur in da ka abu sunan kahurci shine kololol kabira kololo kabira kai ka wuta yace ala dubi ligal shahidul ghaib ja hankali ce wannan magana da yanga muku wannan wazi wazi ne ko wannan amina ne yace wanda yake nan wannan huduba da na yi wannan bayani da na yi wanda yake nan ya isar ma wanda bai zo ba umarni annabi wannan wa'azin ka isar da shi ga wanda bai zo ba ya ji gaske ya ji magana ya hattara jini dukiya mutunci haramu ne na dannan magana ya ce fala'alla ba'adakum فلعل بعد من يبلغه أن يكون عوء له من بعد من سمعه تزيو wanda ya ɗauka kai ka ɗauki maganar kai ka ma wani iyawa shi ka kiyaye maganar kawai ka huce ma iyawa kamance ma hata an ce rike abin da ake shi zai wanda ka kai masa sakon shi ma shi ka ma kai da kai sakon wance nan iya daga cikin aikin magabata su dama manuwa shan annabi ke cewa na tare da imran sami'a mun makalan su su ma ta sun aka cewa sun mu balaga kama sami'a annabi ke cewa Allah ya ji kan mutumin da ya ji magana ta kuma sun balaga kama sami'a ya ji ta kamar yanda isar da ita domin ka dauka ka kai iya wancan yi gama fahimtar abin da ke cikin sakon na za a zai magana sabai kuwa gane ma kuma ya ka magana ka kai ka barta makabance shi wancan ya rike ta shi ma ya kai ta gaba sannan muke umarnin wanda ya doka wanda ya ji a waje na ya yi gaba da ita ya kai ma wanda bai ji ba ci zai wanda aka kai wan ya yi wanda ya kai magana rike ta sai ga mashi malaman hadisi magabata don gina tarjama su da yawa yan wani kwakwan nan babu wani wanda ya san wata na hau ko balaga ko kaza ba ba ruwansu na ba ruwansu da ke wani ilimin daban ba babu babu ba sun ma na gaba ka shirya ma da ilimin aka aka shirya saman ilimin nawa daga baya ka shirya ilimin nawa ko wani ka wani kawai rikin ba san kawai rikin ba kurin su su shurara da manzo Allah ce sun kiyaye wani ya rubuta in zo kurin zai ga ma ga annabi ya ce kaza a wuri kaza shi haka daraja malaman hadisi rikewa ko wasu ana da rikewa wasu kuma da rubutawa wannan yanda kai ji ka wadi ka isar shi haka su fi shi kun saban su don daga ba kawai kawai da ke kaza na balaga na ƙara bincike a kuma bayani sa amma su yan warko kun rikewa ne me ne mata kaza kun ka zo kaza suna jiga kuma saura harafi yanka canza na akwai matsala ba haka ba annabi harafi kuma sinka ya da su akai abin za a zo annabi ya wadda magana da mu akai muna na kai ka zo ka ce ka sani hamki alika daga kalkam sai ce wani ce a wani magana ba haka ba ce akwai kaza kaza kaza ko wani ce wani abin da kai ji haka annabi maka dai ba abu abu ahmed kan sallah ta annabi sallama ya zo tarin tukun sabai ne mahi yawa a ko shiga tabiya ce zan muku sallah yanda annabi ya sallah ta ce ba mun gani ba ita kun ganin zan muku gani a kwanan su gani ba yi tsaye cikin sahabbai tabiya ta farkon sallah har karshe ana kallo ya kare suka ce gaskiya haka yi suka mai shaida suka mai shaida ta kake su mun gabata haka suke hatta malaman hadisi sai imam bukhari sai muslim kun rikewa ce ba ruwa ga cikin buhari ce magana luka kaza fasaha kaza na hau kaza a yanda ya ji haka kirkira imam bukhari yanda ya jak da rike wasu kuma yanzu suka gaba haka suke rubuta me sai aka tashi suka san cewa karatu al-malik karatu ala kaza malamin hadisi iri biyu akwai hifiz kurin ka kiyaye wajen malamin wani kaza ka zo ka maimaita iyayen ka akwai za su rubuta takarda kai ka zo wajen malamin hadisin wanda ka da iyayen ka karanta in kale kaf ce makala ba shi yace man qara'atu ala fulan kaza na karanta wani kenan abin da karanta ya tabbatar ma da shi su haka ne in ma kai rubutu yanzu abdullahi bin amr bin as ana sa cikin masu malama amma shi bai da hifizin sa abu huraira ta da abu huraira ce ina tsoron wanda yin hadisi yace yace abdullahi bin amr don shi rubuta ki shi ne mana rubuta kenan shi kenan hasana ke da rubutu rikewa abin ka rike abin ga da kyau ka karanta ga ɗaka hudu kenan su kware wajen kenan shi ake magana muhimmancin sako ka isar da shi yadda yake shi ne hatta da ake magana da za abin ya nisa kai baka ji wajen wani ba a littafi ka gani a na gani a ce to ka ɗiyo sharhin wani a kan hauna iya zuwa wani baiwa wani abin da ya nisa abin ya nisa ga wancan farko musamman ko ga gudun su kenan da yawa malaman hadisi sanannu a duniya ba ruwan su na busanta ma ba na magana ta amma sun kiyaye qur'ani in qur'ani na kira kullun sun kiyaye ta an hadisi sun kiyaye kuma da haka suka ma addinin Allah yake kawai da kanta haƙƙowa addinin tana da yawa aiki wa addinin Allah aiki kowa ya abin da zai iya mai haddace wa haddace mai wani ilimin kawai da ke shi ma duk ka ƙara ci irgaba ilimi ne amma kaka ce dini ba san kaza kaza ba shi kenan ka karanta nawo hada balaga ka zo karanta karatu yoke wani haka mutum baka karanta baka karanta ba wani kamar wani bai yawa gane wani ilimin nawo bai yawa wani gane ta bale balaga ha wani gane ta ba amma ya iya kiyayewa sai wani bisa da muke magana kullum ana asara magana magana Allah kwal ya je damun suka ce suka ta dama a sai majalatin a sai majalatin shi ne mat physics shemi asibiti wane ne geography stuart duk abu kan shi an zo shi daya ya a zo bak ya a zo jarrabawa ko ya gaya wata maka ba me kar wata mace ta kada shi ba da mai ilimi bane ba sai ya buga baki ya buga ya buga ko ya gasa sai zo ya shimshayi eh dan shayi ko ya zama ya zama shugaban ko ya ya zama manza bai san ko ina ce kan bi ilimi ne shi kuma wani inda ce bangare wani abu da ya ci ci gaba da shi amma wannan sama jira ta kawo matsala kai mutum iya wani bangaren baka ana bangaren kada da shi mutum ya Allah bashi baiwa mai yawan gaske kowa da tafi kenan kowa ya abin da ke baka ce kowa kai naka zaka zaka a kai ma ina ina ka ina ina kana haka abin ci gaba man labarin wani birge ta wani ilimin kudin duniya tamam da tarihi university ka tushe a jami'a ka tushe ya dawo ya bari kasa inda shiga kasa ya komo ya bari to amma bangaren wannan abun program bangaren abun irin bangare ya zo na bangaren kashi za a duniya a cikin ake bari dole ka wajen program kin computer dole a yi da shi ya wata da bayo da Allah ba shi ba shi kenan gurin da baka da koyi ka zama shugaban haba Allah kiyaye Allah baka bayo mai yawa dan adam wallahi Allah Allah mutum bayo mai yawa kaka ce kurin ka tsaya kurin abu guda in kai nan bugana in kai nan bugana ha samu nasara Allah shaida mu musamman yake cewa al-mu'minu qawiyyun khairun wa habu ila min min da'if to fi kullin khairan irsa da man faku wala ta'jiz annabi ce mu'mini mai kazar kazar annabi ce mu'mini mai kazar kazar fara gobe ce yayi alkhairi Allah ya san shi akai mu'mini da'if duk da ya alkhairi mu'mini ne amma ce wannan Allah ya san mai kazar kazar bai sarewa ba sa bara gobe ne ba annabi ce kullum kai kwadan abin zai amfane ka kaka gaskiya ce maka samu matsala ka ce ai da ne kaza da kaza da a ci haka Allah kadara ka ci gaba ko neman alheri kaka wasa kaka sare kaka sare rayuwa amin amin yace kenan manzo Allah ya ce musu kenan ala lubin daga shahidul ghaib wanda yake nan ya isar ma wanda bai zo ba fala'alla ba'da man yablughu an yakunu a'a lahum min ba'da man sami'ahu yakan yi wanda aka kaiwa yayi wanda yake kiyaye abin da aka faɗi su makala annabi bayan wannan bai wasan gaba daya yace ala hal ballagat ala hal ballagat qulna na'am allahumma shahid Allah kaman shaida wata ruwa sai daga rusa mace Allah kaman shaida la isa ta Allah haka ta Allah kaman shaida kansu hede su uku almuhim bai dai a nan an kawo wani hadisin daga gaba daya dalilin kakka shiga haƙƙin wani magana kenan ko jinin shi ko duke ko mutuncin cikin hatara wa ana abi umama ta iyas bin sa'alaba al-hadisi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man yaqtata haqq imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-jannah فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال فقال وإن قديبا من عراق رواه مسلم manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce man yaqtata haqqa imri'in muslim bi yamini wanda ya doki shine kamar yanka haƙƙin musulmi nan wani cewa bi yamini wanda dama shi wanda dama bai ma'ana da rantsuwa shine wanda ya amshi haƙƙin musulmi da rantsuwa ta ƙarya shin bai mini ba dama ba rantsuwa na ji wani a karatu ne ya zo yake da damar shi kuma ya tara mutane masa na bayanin idan aka tashi da mace bayani ba haka bane ba ka gane kenan maganar a zana yanzu kuma mutum yanzu iyawa ajiya ka bashi ko wani abin ka da ya bari ya rike kurin an ce ka zace nashi ne yaje ya rinzo ta ƙarya da bar mishi ana haka nan balle yanzu akan gona balle mutanen ƙauye akan gona ke rantsuwa ta ƙarya ba da aka iya misali ni ban da shaida an ce amma na san wannan gona ta babana ce ko ni da kai da gani gani baka ka zo ka ce ƙarya kake ai na akai kana alƙali ce he rantsi he rantsi ya bashi to wannan magana ake so kanta maka dan an je gaban shari'a ka yi rantsuwa ta ƙarya ka cika mutane rantsuwa ka haɓata halitta makayan jama'a magana kenan sai manzana yake ce manzana ke cewa manikatata a haƙƙin mutum musulmi da yamini duk wanda ya ci ya amshi wani haƙƙin musulmi da rantsuwa shi faƙad aujaba Allahu lahun nar Allah ya wajabta mai dan wuta ne an tabbata mai da da wuta yace wa harrama alaihi aljanna an haramta mai aljanna wani wani zai kawo ina magana an ce tun da ba shirka ba ce ba a in wani abu ana kawo shi kai dai gama farko baka shiga can abin da aka gaba a yi tun da akwai alkawali ce don da bai shirka din da sha azaba zai hutu ko mun ka magana na ke magana karshen huta ba ba ta ba karshen huta daga aljanna ma ya ya kone ya zama duka zama gawi amma bai mutuwa ba mutuwa can amma ya sha wuta ya sha wuta ya babbaki ya zama gawi rumus amma kuma mutu ba mutuwa kuma iya da akwai imanin tare shi kaɗan kaɗan amma babu babu aiki ne ya laifi ne cikin sai musulun manzan na ce wannan bawan Allah can lokaci ya kusa na wuta an sha an gasu zai jaji Allah warin wuta da bala'in wuta ya ishe na Allah Allah zai magana shi kai tsaye cikin sai musulun zai ce ya rabu warinta zai ta ishe na Allah Allah ina nema a wajenka Allah a kai ni baki-baki a rage mun tsake wani Allah zai ce bawa na ba za ka yi wazara ba a kai ka baki-baki ba matsala ya ce wallah shi an mishi sun sai musamman take sai Allah zai ce to a kashi baki-baki yan kashi ajiye baki-baki sai hanga kowa da shi ya rab kowa annan mai da dariya annan mai dariya ya ce allah mai da mai dariya ruwa ta musulun allah mai da mai dariya karshe ya ce kowa aka ce ba kai kace baka tambaye komi ba kai kace da gana an kare to a gaban na ci a daga wani shi an kare ko an kare allah zai ce a kashi kowa a kashi kowa zai tsinkaya ƙarshen ba ya zauwa har za a zai nemi kurin shi a hudo shi ba na aka shi dai hudo ga wuta aka hudo shi ga wuta zai juya ba ya ce alhamdulillah lizina jani minki na gode mu Allah zai hukuta daga cikin bala'in ki shi za kare ko shi ne daga kai tsinkaya aljanna to nan ne kuma aka ce Allah Allah kashi da mai dariya da kashi dariya ce Allah ya ce can ba wani ce Allah ba ake wace wadata ga rahamaka Allah rahamaka Allah ka karshe dai aka ba shi dama ya shiga gidan aljanna sun wuta baiwa ta Allah rahama ta Allah wannan bawa na Allah an ce shine karshen hutawa daga wuta Allah idan ya kama hanya za shi gidan aljanna sai gwada mai benin sama ya haske walƙiya sai faɗi sujada ce ya rabbi duk Allah ne gani ya rabbi zai sujada ga wannan benin a ce a ba Allah bane ka gani gidanka ne benin ka ne aljanna kuma to wani ƙarshen wuta wani ina an gaba gaba wani ƙarshen wuta wani ka aljanna wa ai wani ne aljanna wani ƙarshen wani wani su dan nika ta gori da aljanna amma dai ba benin da ya samu caki Allah ne ba gani hasken da gari ba benin balaka da ƙarhe da waye ana ma kanka wala kurin abin za ka halaka saboda bai manza laka da ƙari kurin Allah shaidar mu kurin ya ce kiranin sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dai kenan duk wanda ya amshi haƙƙin musulmi da rantsuwa ta ƙarya Allah tabbatar mai da wuta ya haramta mai aljanna jin haka faƙala rajul wa in kana sha'an yasiran ya rasulullah wannan abin ko abin kaɗan ne kenan ko kaɗan ne ka amsa da rantsuwa taka ta ƙarya annabi ce wa'in kan ƙariban wa'in ƙariban mai arak ko da ƙadim min arak ko tsimin giya ta iccen aswaki ƙaramin tsimin tsirin tsimin giya ta iccen aswaki ka ci haka ne akan kaɗan an za ka yadda ta mace ba kuɗi ba ba kuma ba kuɗi ba ce ba ya ce wa in ƙadiba min ara ko da tsimingiya ce bulala ta ita tsimingiya ta ita asawaki ka ci haka wuta ta tabbata gare ka dole ya karantar da mu a yi hattara da cin haƙƙin bayan Allah sai wa an adi bin umaira radiyallahu anhu qal سمع وانا روايه مسلم مكرنتا وانا عدي بن عمير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخية فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى رواه مسلم وانا رواية تعد بن عميرة يتي ناجي من زعل صلى الله عليه وسلم ينا تشيوى man ista'amalnahu minkum ala amal duk wanda muka ba wani aiki a cikin ku aiki na daula na al'umma fakatamana miqyatan fama fawqahu sai boye mana aikin da muka ake he boye allura daga allura abin da ya gaba da allura ya boye kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyamah kwange ne sata ce ta ganima shi ne gulul matsayin zai zo gobe kiyama matsayin barawo na ganima gobe kiyama zai zo kina kiyama ya zo da shi allura kuma cewa ya a tibihi nuka bayani justin jiya in dabba ce in me ka ɗauka allah zai surun da abin yadda ka ɗauke shi za a ɗora ma shi a wuya ta ƙanga an ga barawo babu ba tambaya ba da hirin kiyama ba tambaya ko san kowa an ka san mutum san mutum mutum kiki ne shi hirin kiyama a ce ana rayuwa ala hakikata yani ana rayuwa ne ba wani boyo kowa kowa san kowa kaga ka san barawo ka san kware ga malaka mai shaida ga abin da zai shi haka ake tayya hirin kiyama haka za su yace zai zo da wannan abin gobe kiyama ya ga shirin me zaka zo annabi da wannan magana akwai wani mutum baki cikin mutanen ansar ya ce ka an ne an zuru ilayya shi wannan adibin umra wani magana da nake gaya mutanen ya ba hadisin ne ce wani magana da nake gaya muku kamar yanzu gashi a gabana ina abin a gaban shi akai ya ba su labarin ne ya ce kamar a yanzu gashi a gabana ina mutumin annabi annabi ya mai wani magana ga abin da hudi sai ya ce ya rasulallah ya ga bal'ani amalaka ya rasulallah aikin da gaba amshi kanka kenan an mashi wani aiki cewa amsa ya maida ya rasulallah ka amshi aikin da gaba na bar da iyawa amshi aiki na na ya ritaya ya ji misunin amshi aikin a ya je shiga wuta sai maza Allah ya ce shi malak lahiya wani ni same ka ya ce sami ito ka taɓulu na ji kana cewa duwan da aka ba shi aiki daga allura sama da ta da su gobe kiyama a matsayin marawo shi ne na ji annabi ya ce wa ana aqulu an nas in zuma na maimaita annabi ya ce yanzu ma wannan kalmar na maimaita ta man ista'amalnahu ala amalin duk wanda muka ba wani aiki faleji bi qalili wa kathirihi yazo kadan da da yawa da abin da ba shi kawo ka mutane fama utai minu akaza abinda aka ba shi ladan shi amsa kuma wani ya alunta abin da ba shi ba kyali shine kurin kenan sai da ka fasa aikin ba ta zai ba magana tana na aurinta Allah ta kai mu da imani wannan ma da ruwa muslim وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو أباءة غلها أو أباءة a yakin khaibar wannan labarin umar bin khattab umar bin khattab ke bada labarin shi ma abin da yake bada labarin kan mas'alar yace lamma kana yawm khaibar a yakin khaibar na bude khaibar akabal nafar min asabin zama sabai suka biyo layi an an gawo waki na shahidai sai abu a cika wani wani ya shahada wani ya shahada suna bin gawakin sahabbai suna wannan shahada sai aka zo kan wani annabi ya kallon su iya jinsu suka ce shi ma suka ce wani shahidi ne annabi ta kalla kida shi wannan kin da suka ce shahidi ne annabi ta kalla kinan ba magana shahada me yasa ya ce inni ra'aytu fina na gan shi a wuta fi abatin ko wannan fi burda ko a baya bargo ko mayayi akan wani mayayi ko bargo tsimma tsimma ko na ƙasa ko na sama in ma na ya hawa in ma na sa a gani akan burda ya mayayi guda akan shi ya ɗauka idan ya sata a cikin gani kan shi iya wuta ba maganar shahada kadibu shahada mutuwa ma da yakin kuma yakin kashi ya kai akan yakin dubu shahada ce dibakin da ya yi kuma har yanzu aka shi a wajen yakin amma wannan kashe mutuwa da a wajen yaki bai hana shi shiga wata ba dan ya sata kayan jama'a kai dan ba abin da kai wanda sata ban da mai kai da wanda zalla magana kai da mutane masu kai ma wannan masu aiki ne ma masu aiki ne ake wajewa sun yi jihadi sun yi sallar annabi sun ba annabi sallallahu da abin da su ake amma kuna laihin sata zane guda ko bargo guda amma na wuce wala dan wuta ne Allah shaidu mutane da ba su jin wa'azi ne shi sa annaka da yawa ba su ba su wani wazan ma shi sa mai yawa ya sanar mana wazan dan wanda ba sanar wani mai ba sanar wazan ma can muke wazan koyar can muke wazan koyar sai suka shaye su ba Allah da ya suka jin wazan ba su jin wazan ba su jin wazan sai wa an abi qatada al-haris bin rabi'i radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت سابر متسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت سابر متسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم رواية قتادة يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم ya tsaya cikin tsaye mai hudu ba iya bayani bayanin da ya musu ya ambata musu cewa ya musu maganar cewa jihadi fi sabilillah da imani da Allah su ne mahiyicin ayyuka yin jihadi shi mun hici ake bayan iman da Allah jin haka sai wani mutum ya tashi ya ce ya manzan Allah ya rasuwallah a ra'ayit Allah ya manzan Allah ka ban labari in kutirtu fi sabilillah to kaffaru anni khata ya rasuwallah ka ban labari ka gaya mani in aka kashe ni cikin ɗaukaka addinin Allah zai mun kafara na zunubaina shi ke na zama lafi komi ya ƙare sai manzala ce mishi na'am e za a gafarta ma duk kurakuranka in kutilta fi sabilillah in aka shiga fi sabilillah wa anta sabirun mutasib kana mai hakuri mai neman ladan jihadinka muqbilun ghairu mudbir an ka shiga kana gaba da gaba ba ka tsere ba ka raba mata kibiya tsere ta ba uzurin komai ba kana gaba da gaba kana kuma neman lada kai shahada za a gafarta ma duk lahin da kai can bayan wannan annabi sai annabi ya ce mishi kai kai fa kulta me kace da kai fa kulta me kace da sai maimaita a ra'aita in qutiltu fi sabilillah ya manzo Allah ka bar labari in aka kashe ni fi sabilillah a tukaffaru anni khata zai kaman kafara kurakure na sai manzo nan ma yace mishi na'am eh zai ma kafara kurakuranka in ka mutu wa anta sabirun mutasibun muqbilun ghairu mudbir in ka mutu kana mai haƙuri mai neman lada kuma kana gaba da gaba ba ka tsere ba amma illa dain bashi da mutane iya na kanka yace jibril yanzu ya ba kinan baya bashi labarin malaka jibril zo ba- ya ba annabi labari a a hudda banda ba shi fa kai da kaka ci kudin mutane ka je kai shahada ka ce ka je kai shahada ka ci kudin mutane a a shahada ka daban kudin mutane ka biya eh magana kenan shine magana haƙƙin mutane ka tara shi ka ga mutuwa kan shahadi da niyya da komai da Allah yayi amma bashi aka ce sai ka biya ko a biya ko a hudu aikinka a biya su magana kenan shi ne duka ruwaya wa ana bi hurairata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna man al-muflis qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم Ah, abu da ke ban labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta da runa mal muflis kun san matsiyaci shi muflis wani bai komi kun san matsiyaci a wasu kuna a wasu kenan na ba shi da komi suka ce almuflis fina mu da mun da muke cewa talaka matsiyaci a cikin talaka gangariya gwamnati matsiyaci kuno malla dirhama lahu wala mata wanda babu dirhami babu kudi babu kadara suka ce a wasa babu kudi ba kadara ba kudi babu kayan saidawa kin bai da komi tintiri tun aka ji kwar suka ce mu haka ne talaka ko matsaye talaka a wajen gaba daya sai ke ce musu innal muflisul ummati haqiqanin talaka matsiyacin al'ummata gashi man ya'ti yawmul qiyamah kun zai zo gobe kiyama bi salatin wa siyamin wa zaka zai zo da sallah kaga wannan sallah ce ma wadda ta zo kiyama ba ba ta bazan zaka zubda ta anan wadda maka mu ba ta ta mangace da maka da baka sallah anan sallah an je da ita eh sallah ta kware ce tana cikin sai ba ba sallah mar da ba dokan da bata da shi ba cikin sai an kai ta makai an zabarta sallah ce mai suna sallah ya je da sallah ya je da azumi shi ma ya ba da zakka duk wannan sanannu ne an dogi a cikin mizanin shi kenan duka bana banza an sa cikin mizanin su to matsalai ya je da sallah da azumi da zakka amma matsalar wa ya ati zai ya zo kiyama wa kada shatama haza ya zagi wannan wa kazafa haza ya wa wannan kazafi wa akala mala haza ya ci dukiyar wani wasa faka dama haza ya zub da jinin wani ko kisa ko fasa hanci ko baki wa daraba haza ya bugi wani kutuwo kurin ya karin shi ya buge shi kaga wannan ga aiki kuma ga banna shi da nabi ce fayuta haza min hasanati za a zo cikin wanda ya zalimta za a ɗoka a aikin wannan da ya zo da su na sallar shi da azumin da zaka aiki dai na kwarai za a ɗoka a bawa ne wa hada min hasanati a bawa ne a cikin aikin shi na kwarai ana biya ana biya wanda ya- wanda ya zalimta na mutunci ne na dukiye ne na duka ai hata zagi zagi wannan ka zage shi ka same zagi kyale ka ya gama da kai kaga tsoro ne ya gama da ka ya cuce ka ka cuce kan ka ce zagi wani iya cikin sai zagi haƙi ne yace za a biya mutane yace fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alai in ana biya ana biya to ya cuci da yawa ya ta mutane da yawa in aka aikin ladan ya kare bai biya mutane ba kayan a biya mutane aikin alherin ya kare ukhidha min khataayahum sai a ɗauko zinihinsu a rage musu kaya na zini faturi hata alai ya a ɗora mai a kai ƙarshe sun maturi hafinar kuma sai a jiwa gidan wuta kaga wannan ya kanta da kai hadari duk wani bangare kaka yarda ka cuci wani kuma kakka da wani zalimcin hatta zagi billah magana kasafi zagi wannan ka zagi mutum ko ka ce ka hausa mai hanci ko baki kana da alfahari na hausa mai hanci yana hausa mishi baki ai na wannan baki na hausa mishi kuma ka ce bai da ka ce na ce shi da biyar ma ka ce mutuncin shi duk wannan gobe kiyama ya kame do kaka ce ka ci banza ya shi adam bai rama ba aka yin wa a takaice dai duk da magana lokacin ya zo ƙarshe muna fatar allah taimake mu da karewa domin kwarai abin da yawa ne allah taimake mu da jin tsoron shi da kare haƙƙin bayan allah kuma allah bai yayi haƙƙin bawa duk aikin ga duk imanin ka cuci wani gobe kiyama sai a rama mishi allahumma salli ala muhammad na ka tun da ranka ka gyara ko ka biya ko ka nemi kaka girman kai wanda ya haimu ka ya haimu ka ya haimu shi ke ma girman kai ka ya haimu wani wallahi na maka zaka ka ya haimu kai shi ke da lamun lahiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.